أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه الحمد لله dan uwa masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake haduwa a wannan halka wanda ita ce halka ta 23 a cikin karatun littafin ahlari muna fatan ta zama kuma kusan lacca ta biyun karshe ko in ce halka ta biyun karshe insha Allah ban dai san ko bayani zai dauke mu yayi tsawo ba amma dai ina so ya zama halka ta biyun karshe wanda daga ita sai ta karshe idan Allah yadda a cikin wannan littafi sai ko ga littafin da zamu sa a gaba bayan mun kammala wannan a silsilar karatunmu na fikihun musulunci. To, alsa halkar da ta gabata mun tsaya a kan mutumin da ya manta sujjada ɗaya, bai tuna ba sai bayan ya tashi, sannan ya tuna. To, yanzu a nan, sai ce wa man nasiya sajjada ta yi ni, don na ce wannan karatun yana da haɗi da na bayan. ya ce wa man nasiya sajidataini mutumin da ya manci sujjada guda biyu harra sajidan to shi ma wancan an yi magana wanda ya manta ɗaya ne to yanzu wannan duk biyun ne ya manta duk biyun ne ya manta ya zai yi bai cira ko sai da ya tashi ya tashi ya fara karatun raka'a ta gaba sai ya tuna to nan harra sajidan kawai daga tsayen nan zai faɗi yana mai sujjada wa lam yajlis ba zai zauna ba wa yasjudu fi jami'i zalika ba'da salam cikin duk wannan guda biyun da wanda ya manta ɗayar raka'ar ɗaya wa sujada ɗaya da wanda ya manta sujada ta biyu guda biyun duka ya miƙe sai da ya fara karatu na raka'a ta gaba sannan ya tuna ya dawo ya maida su to zai yi sujada ba'adi duka a guda biyun amma mu riƙe bai yi ruku'un raka'ar da ta bi baya ba kenan na yi wannan magana to yanzu sai ce mana wa in ta zakkara sujuda ba'da raf'i ra'sihi min ar-raka'ati allati taliha tamada ala salatihi wa lam yarji idan kuma bai tuna wannan sujjadar ba sai bayan ya dago daga raka'ar shi mai bin bayan wannan menene dagowa daga raka'ar shi shine bayan ya ruku'u shine kawai bayan yayi ruku'u ya dago kaga wannan raka'ar ta riga ta kulli dan duk raka'ar da aka wa ruku'u ta riga ta samu already ta samu to sai da ya dago daga ruku'u sannan sai shin a raka'ar dazun nan ban yi sujjada ɗaya ba ko kuma a raka'ar dazun nan ban yi sujjada biyu ba to shine a nan sai cewa yi tamada zai zarce tunda ya riga ya kulla wannan raka'ar tamada ala salati zai zarce akan sallar shi walam yarje ba zai koma ce zai wannan sujjadar da ya bari wacin da already raka'a ta shiga tsakanin wannan da waccan illa iyaka kawai wa algara ka atas sahawi sai ya yadda wannan raka'ar waccan raka'ar da ya samu da ta samu matsalar sujjada ɗaya din nan ko sujjada ta biyu sai ya soke ta a matsayin babu ita wa zada raka'atan fi mawdi'iha baniyan sai ya ƙara wata raka'a a gurbinta yana mai bina'i to anan ne inda rikicin yake ya ce wa sajada qabla salami in kanat min al-ulayaini wata zakara bada aqad salisati sai yayi sujjada kafin sallama idan ya zamana wannan raka'ar da ya sama wannan mantuwar tana cikin raka'o'i guda biyu bai kuma tunawa ba sai da ya kulla raka'a ta uku guda biyun farko bai tuna wannan ba kuma sai da ya kulla raka'a ta uku ma'ana ya mata ruku'u sannan ya tuna to yanzu kabli zai yi sai ya ce a wa ba'da salami in lam takun min al-ulayaini idan kuma ba biyun farko bane ba haka ta faru to in ya gyara zai yi sujjada bayan sallama ko kuma a'a aukanar minhuma wata zakkara qabla aqdis salifati ko kuma a'a a biyun farkon ne amma ya tuna kafin raka'a ta uku ta zo li'anna surata wal julusa lam yafuta dalilin da yasa yanzu zai yi ba'adi ai bai ba a rasa karatun sura da kuma zaman tahiya ba su kubuce mar ba to anan zan yi bayani a aje hankali sosai don a fahimci abin da ke gurin idan mutum mu fara kan maganan kabli mutum ne raka a farko da ya zo sai ya manta sujjada ɗaya ko ya manta biyu kawai ya tashi da ya kawo ta biyu lafiya lau an fahimta sai ya zo sai da ya zo ta biyu sai ya tuna, a, a ta biyu sai da ya zo ta uku, sai da ya zo ta uku, sai ya tuna ce, a, raka'an nan ta ɗazu, ban yi mata sujjada ɗaya ba, raka'ata ta farko, ban yi mata sujjada ɗaya ba, ban yi mata sujjada ko ko ban mata sujjada biyu ba, to anan ya zai yi. ya zo har ya yi raka'a ta uku. To, a nan shi ne aka ce sai ya yadda waccan raka'ar ta farko, ya zama ya soke ta ma'ana ka babu ita, so da haka yanzu mu ya rage mar, in ka lissafa za ka ga raka'a biyu gare shi yanzu, saboda waccan ta farkon ya yadda ta, so da haka waccan ta biyu ita ce ta farko a gurin shi, wannan ta uku ita ce ta biyu a gurin shi, to in ya yi haka, in ya yi wannan sai ya zauna, sai ya cika ta, sai zai yi bina'in ta kenan yanzu wannan ta ukun ta zama ta biyu a gurin shi sai zauna ya zama tafiya to zai yi ba'adi zai yi kabli in ya gama me yasa me yasa zai kabli eh abin da yasa zai yi kabli raka'o'i biyun farko suna da fatiha da sura ko duk mutumin da ya bar sura zai yi kabli to idan ka lura yanzu wannan ta ukun tashi ita ta dawo ta biyu amma ai ta uku da yayi ta da Fatiha kawai yayi ta ba sura an fahimta da Fatiha kawai yayi ba sura ko to tunda da Fatiha kawai yayi ba sura kenan yanzu a raka'ar shi ta biyu maimakon a samu Fatiha da sura ta dawo Fatiha kadai an fahimta an samu ragi saboda haka zai yi kamri in ya daidaita sallan ya gyara zai yi kamri to haka idan a raka'a ta biyu ce bai tuna ba sai da ya zo ta uku sai ya tuna raka'a ta ta biyu na bar na bar sujjada ɗaya na manta ko kuma na bar sujjada biyu na manta bayan yayi ruku'un raka'a ta uku sai ya tuna to shi ma ta hukuncin ɗaya ne wannan ta biyun zai yadda sai ya zama ta ɗaya ita ce ta ɗaya a gurin shi ta uku ita ce ta biyu a gurin shi amma ita ma ai ya riga ya yi ta da Fatiha kaɗai ba sura yayi ruku'u saboda haka hukunci iri ɗaya da tanto sai ya kamli an fahimci wannan an fahimci wannan to in ka lura sallar za ga akwai ƙari cikin ta akwai ragi to da mun riga mun faɗa wa man na ƙasa waza da sajada qabla salami ko tun farko duk wanda ya ƙari ya ragi zai zai kamli zai kamli to wannan shine mai kamli sai ce mai ba adifa sai ce idan a biyun farko ne abin ya faru kuma ya tuna bai yi ruku'u ta uku ba to wannan zai yi ba'diya ne ne yake a raka a farko sai ka mance sujjada ɗaya ko kuma ka mance sujjada duk biyu da ka tashi sai da kai sujjada sai da kai ruku'u ta raka'a na biyu sannan ka tuna cewa a ai wannan raka'a ta farko ban mata ruku'u ba ban mata sujjada ba in ba mata sujjada ɗaya ba ko ba mata sujjada biyu misali to sai ka soke ta tunda ka soke ta yanzu wannan raka'ar da kai dagowar ruku'u ta nawa ce ta ɗaya ce so da haka yanzu ba za ka zauna ba sai ka sake tashi ka ƙaro ɗaya da Fatiha da sura sai ka zauna an fahimta sai ka yi tahiya sai ka cika sauran to idan ka yi haka za ka yi ba dan min saboda wannan sallar duka raka'o'inta guda biyu sun samu fatiha da sura zaman tahiya bai kubuce maka ba an fahimta kuma a a a amma an samu ƙarin tsayuwar sallah na raka'a farko da ka soke karatun fatiha na raka'a farko da ka soke ruku'u na raka'a farko da ka soke sujjada daya ta raka'a farko da ka soke wala Allah in in sujjada daya sai ka manta kaga kenan wannan sallar yanzu ƙari ta samu kadai amma ba su samu ragi ba to sai ayi ba'adi sai ce to haka idan a raka'a ta biyu ne ka tashi a ta uku kafin ka yi ruku'u ka tuna cewa wannan raka'a ta biyu ban mata sujjada ɗaya ko sujjada ta biyu to yanzu wannan tunda baka yi ruku'u ba ita zaka maida raka'a ta biyu so da sai ka ƙara mata sura sai ka yi ta sai ka zauna ka yi zaman tahiya to kaga anan ma ba a rasa Fatiha da sura ba ba a rasa zaman tahiya ba in ka cika ba a za ka yi haka idan kuma a biyun ƙarshe ne a ban san ko tuna ko bayanin ya kama sosai ba dan Allah wanda bai ida fahimta ba ba laifi na ba da dama wanda yake da wayata zai iya kira na dan Allah ya zama dai kiran muhimmi ne dan Allah dan ai wannan tambayar zan ba da lokaci na yi karin bayani ko kuma wanda yafi ko mai sauki ko ina akwai malamai a unguwanni da garuruwa wanda bai gane wannan bayani ba dan Allah ya dauki littafin ya je gurin malamin a ƙara masa bayani filla filla filla filla yanda zai gane saboda gurin yana da dan harɗi kuma idan ba a gane ba za a ci samun a kurakusai kusakurai wannan shine dai wannan shine dai sai ce wa wa man sallama shakkan fi kalam fi kamali salatihi baqala salatu to wannan yace mutumin da yayi sallama amma fa yana kokwantan sallan nan ta cika ko bata cika ba kawai ya doge yi sallama a haka to sallar ta ba ta cika ya ya kamata yi idan yana tunanin ta cika ko bata cika ba to ba sallama zai ba zai dauke ta a matsayin bata cika ba sai ya kawo abin da yake kokwanton akan shi sai ya sallame sai ya yi bali amma kawai yana kokwanton ta cika ko cika kawai ya buge kawai ya sallama to duk sallar ta baci wasahu fi salatil qada'i ka sahu fi salatil ada'i muji sai ce sallah mun riga mun sani akwai ada'i akwai qada'i mun riga mun yi wannan bayanin tun can baya a halakar da muka yi magana akan a lokutan sallah sai ce to yadda rafkannuwa hukuncin rafkannuwa ke a cikin sallar da aka yi ta akan lokacin ta to ko qara'i zaka yi haka hukuncin rafkannuwa yake bai canza ba abinda duk aka ce maka zaka yi qablu ko ba'adi a sallar da kake yi ta cikin lokacin ta to ko a lokacin rafkan ko a lokacin qara'i kai wannan abun zaka yi wannan qablun ko ba'adin ba su da bambanci tunda dukkan su farillai ne ai inda bambanci yake kawai tsakanin farilla da nafila shine zai bayani yanzu sai ce wa sahu fil nafilati ka sahu fil faridati illa fi sitti masaila sai dai kawai rabkannuwa a cikin farilla daidai yake da rabkannuwa a cikin nafila ko kuma rabkannuwa a cikin nafila daidai yake da rabkannuwa a cikin farilla sai istisna'i yace banda guri shida a guri shida kadai suka bambanta amma in ban da nan guri shidan to yadda za ka yi yadda aka ce maka kai a farilla haka za ka yi a nafila ina ne guri shidar zai mana bayanin su shi ma sai mu sa hankali sosai yace na farko al-fatihati karatun fatiha was surati da karatun sura was sirri da boye karatu wal jahari da bayyana karatu wa ziyadati raka'atin da ƙara raka'a wa nisyani ba'dul arkani in tsala da kuma mutumin da ya mance wani rukuni na sallah ko ruku'u ko sujjada kuma ya gama sallan bai tuna ba sai bayan an dade sannan ya tuna nafila da na taba yi lokaci kaza fa ban mata ruku'u ba ko sujjada to wannan guraren shida su ne suke da bambanci anan ne fadillar sha bamban da nafila zai mana bayani sai ce ya ce mana da Fatiha a farko ko sai ce to faman nasiyal Fatihata fi nafilati وتذكر بعد الركوع تمادى وسجد قبل السلام بخلاف الفريضة فإنه يلغي تلك الركعة ويزيد أخرى ويتمادى ويكون سجوده كما ذكرنا في تارك السجود sai mutumin da ya manta fatiha a cikin nafila nafila ce zai sai manta bai karanta fatiha ba to ya zai yi sai ce tamada zai zarce cikin sallar shi kawai a bai tuna fatiha ba sai bayan yayi ruku'u wata zakar ba da ruku'u bai tuna fatiha ba sai da yayi ruku'u sai ce to wannan tamada zai zarce wa sujada qabla salami yayi sajjada bayan sallama an gane bambancin bambancin shine mutumin da ya manta fatiha a farilla bai tuna ba har sai da ya ruku wannan sallar wannan raka'a zai cire ta zai ilga'inta amma kabli ko ba adi ba za ta dora ba za ta dora sallar da aka baro farilla ba ba aka baro fatiha ba amma idan a sunna ne a nafila ce shikenan kabli zai ya manta fatiha bai yi ba kwata kwata sai yi kabli a nafila a farilla ba a yi an fahimta kun ji bambanci na farko shine ce idan a farilla ne in a nafila ne ya manta bai yi fata ba sai dai ruku kawai zai sujada kabli sai ce amma da a farilla ne fa innahu yulgi tilkar raka'ata zai soke wannan raka'a ne yadda ita wa yazidu ukhra ya kawo wata a madadin wannan kuma bina'i bina'i wa ya tamada mun dai bayanin wancan shine zai hada mana irin zai hada mana irin bayanin sai ce wa ya tamada ya zarce wa ya kunu sujuduhu sai zama sujjadar shi kama zakar na fi tarihi sujudu kamar yadda wancan mutumin da ya mance sujjada daya a sallah bayanin da muka yi daidai ko to haka shi ma wanda ya manta fatihan nan zai yi mu kula wanda yake sai ya gane bayanin sosai ya koma ma wannan din na yanzu da muka yi na magana wanda ya manta sujjada ɗaya ko sujjada biyu ya zai gyara sallar to haka wanda ma ya manta fatiha haka zai gyara sallar a cikin farilla sai amma da nabila ne kawai sujjada kabli zai yi shikenan kaga bambanci na farko kenan wato bambanci na farko a cikin fatiha in a farilla ne ba ta faduwa amma a nafila tana faduwa a yi kabli madadin ta shikenan ɗaya kenan sai ce wa man nasiya surata aw al-jahara aw sirra fi nafilati wa tazakkara ba'da ar-ruku'i tamada wa la sujuda alayhi bi khilafi al-fardati sai ce bambanci na uku na biyu da na uku da na hudu shine ya ce akwai bambanci a cikin sura akwai bambanci a cikin bayyana karatu akwai bambanci a cikin boye karatu sai ce to ya bayanin bambancin yake shine mutumin da ya mance karatun sura a nafila ko kuma ya mance inda ake bayyanawa sai ya bayyana sai ya boye ko kuma ya mance inda ake boyewa sai ya bayyana sai ce bai tuna ba sai da ya ruku'u to wannan zai zarce da sallar shi ko ba zai kabli ko ba adi ba saɓanin idan farilla ce sai ya yi mata sujjadar raukanuwa amma tun da nafila ce babu sujjadar raukanuwa an fahimci wannan bambancin shine bambanci na biyu da na uku da na hudu nabi a bambanci na biyar shine wa man qama ila salisati shine wa ziyadatu raka'atin kenan bambanci na biyar ko sai ce to wa man za wa man qama ila salisatin fi nafilati mutumin da yana cikin nafila yayi raka'a biyu maimakon ya zauna ya tahiya kawai sai ya manta sai ya tashi zai kawo ta uku fa in tazakkara qabla aqdir ruku'i raja'a wa sujaba arsalam idan kafin yayi ruku'u ya tuna wannan ayar raka'a ta uku ce to zai dawo zai zauna sai yayi sujjada ba'di wa in aqada salisata idan kuma ta uku har ya riga yayi ruku'u na raka'an nan ta uku to tamada zai zarce ba zai dawo ba wa zada rabi'atan ko ya wazadar rabi'ata sai ƙara wata raka'a su haɗu su zama hudu wa sajada qaulis salami sai ya sujada kafin sallama bi khilafil faridati sabanin farilla fa innahu yarji'u mata ma zakara da farilla ce ka tashi zuwa ƙari ko yaushe ka tuna kawai zaka yanke ka dawo kai ba abi ka tashi zuwa raka'a ta biyar a farilla ko ka mata ruku'u ka tuna zaka dawo ka zauna ba za a ce to zarce ƙara wani ba a'a kawai zaka dawo ka zauna ka yi sujjada ba abi shine wannan wasjud ba da salati sai ce wa man nasiya rukunan minan nafilati kar ruku'i aw sujudi wa lam yatazakkara hatta sallama wa qala fala i'adata alayhi bi khilaf al faridati fa innahu yu'iduha abadan sai ce ga bambanci na shida na ƙarshe menene shine nisyanu ba'd al arkani in tsala to ga yanda ake wato ka manta wani rukuni kamar sujjada ko ruku'u ko karatun fatiha baka tuna ba sai bayan ka gama sallan ma an dade sannan ka tuna to nan ma akwai bambanci tsakanin farilla da nafila yace shine yaya yace idan mutum ya mance wani rukuni a cikin sallar nafila kamar ruku'u ko sujjada walam yatazakkar bai tuna ba hatta sallam har sai da ya sallame sallar shi wa tsala kuma aka lokaci ya tsawaita fala i'adata alaihi to ba zai sake sallar ba bi khilafin farida ce sabanin da a ce farilla ce kaman cewa ruku'u kai sallama kuma har aka jima sannan ka tuna to sai ka sake ta har abada ko kaman cewa sujjada ko kaman cewa karatun fatiha da sauransu wannan su ne gurare guda shida da ke da bambanci matsaloli guda shida da ke bambanta sallar farilla da sallar nafila a cikin a cikin sujjada qablu ko ba'adi ko bacewar sallah ko sake sallah yace wa man tanahada mutumin da ya ajiyar zuciya yana cikin sallah fi salati yana cikin sallar shi fala shi alaihi babu komai akan shi illa an yantika bi hurufin sai dai ko idan gurin ajiyar zuciyar wasu ya furta wasu haruffa da harshen shi da bakin shi to wannan kan to idan a wajen ajiyar zuciyar ya hada da furta wani harafi me hukuncin tunda yayi istisna'i anan ko amma zai ake faɗi hukuncin ya ce falashi alaihi illa an yantika bi hurufin yace mutum da ya ajiyar zuciya baya da komai bai a cikin sallah ba komai a kan shi sai dai ko in yayi furici to in yayi furicin ya zai to anan shine malamai suka ce guda biyu ne maganan guda biyu ce na farko idan da gangan yayi sallar ta baci idan kuma da kuskure ne ko da mantuwa shikenan sai yayi kabli a sai yayi ba'di saboda hukuncin shi hukuncin magana ne kawai wanda ya magana da gangan a sallah ta baci wanda ya magana da mantuwa ba'di shikenan wannan shine ma'ana shine hukunci wa idza sahal imamu bi naqsin aw ziyadatin sabbaha bihi al ma'mum sabbaha bihi al ma'mum idan liman yayi mantuwa yayi rafkanuwa a sallah ko ya ƙara inda ba a ƙara ko rage inda ba a ragewa to abinda ake yi shine mamu din shi za su yi masa tasbih subhanallah dan akwai masallatan da aka ce min wai idan liman ya samu rafkanuwa sai a rika bubbuga hannu a ƙasa tab tab ko ayi tabi ba haka ake ba tasbihi ake yace subhanallah subhanallah haka ake yi wa idza qama imamuka min rak'atayn idan limamin ka ya tashi a raka'a ta biyu daga raka'a ta biyu qama maimakon ya zauna ya tahiya sai ya tashi fasabbih bihi kai masa tasbihi fa in farqa al-arda idan ya bar har ya rabu da ƙasa fatba'ahu kabishi alura liman ne raka'a ta biyu ai zai zauna ya tafiya kawai sai kaga zai miƙe yunkurin shi na zai miƙe kace subhanallah subhanallah idan bai dawo ba to tashi bishi mu rike wannan gabar me yasa aka ce ka tashi ka bi shi saboda ai sunna ce ya bari to bi shi kun gyaro ta akwai inda zai bar wata farilla a ce kar ka bi shi mu rike wannan da kyau a nan an ce ka bi shi dan me saboda sunna ce wa in jalasa fil ula aw fi salisati fa qum wa la tajlis ma'ahu to kaji idan kuma ya yi raka'a ɗaya sai ya zauna, to kai karka zauna tare da shi, ka ji a nan me ya sanya saboda na ai farilla ce, farilla ce. Haka idan ya zauna a raka'a ta uku wannan kenan banda magarba, don ya magarba ne dama a ta uku zai zauna ko, to banda magarba, in ya zauna a ta uku a isha'i ko a la'asar ko a zahar nan ma karka zauna tare da shi. Wala tajlis mahu karka zauna tare da shi. Kai masa tasbihi in ya kiya karka zauna tare da shi. wa in sajada wahidatan wa taraka thaniyata fasabbih bihi wa la taqum ma'ahu kaji hailo guri na biyu idan limami yayi raka'a yayi sujjada daya ai sai ta biyu sai ya manta sai ya tashi daga ta daya kawai sai miƙe nan ma fasabbih bihi kai masa tasbihi idan yaki ya dawo yayi wannan sujjadar wala ta kuma abu karka tashi tare da shi kyale shi illa an takafa aqdar ruku'ihi to mu ji wani wani istisnai anan kuma sai ce sai dai in ka ji tsoron ya zarce kawai sallar shi zai ci gaba da yi kuma har ka ga zai ɗaura ruku'u to fatba'ahu ka bi shi amma in ka bi shi wala tajlis ba'da zalika ma'ahu fi saniyatin to ka bi shi ku wannan raka'ar amma idan ya zo gurin zama kar ku zauna mu rike wannan misalin raka'a ce ta farko sai mata sujjada ɗaya kawai sai tashi zaka mai tasbihi kar ka tashi tukunna idan ya dawo shikenan idan bai dawo ba har ka ga yayi ruku'u tashi bi shi a ruku'un idan ka bi shi a ruku'un yanzu za ku yi wannan raka'a tare ka rike da kyau misalin idan ka bi shi a wannan ruku'un kuka yi raka'a tare ai zai zauna shi a gurin shi biyu ce yayi to kai kuma kar ka zauna shine ce kar ka zauna tare da shi ba da zalika ma'ahu la fi saniyatin wa la fi rabi'atin an fahimta kai a gurin ka ɗaya ce shi kuma yanzu ya lissafa biyu so da ka zai zauna to kai karka zauna haka idan ya zo zama a lokacin da zai zauna a zama na hudu idan ana uku abin ya faru da ku lokacin da zai zauna a zama na hudu tare da kai a gurin shi hudu ce amma kai a gurin ka uku ne saboda ka tabbata wannan raka'a babu ta to shine yace fala tajlis ba'da zalika ma'ahu la fi thaniyatin wala fi rabi'atin karka ƙara zama tare da shi duk lokacin da ya biyu zai zauna karka zauna dan kai ɗaya ce a gurinka duk lokacin da ya hudu zai zauna karka zauna dan kai uku ce a wurinka fa iza sallama fa zid raka'atan in ya sallame sai ka ƙara raka'a ɗaya ukhra da wata daban badalan min ar-raka'ati allati alghaytaha saboda waccan raka'a da ka riga ka yadda tare da shi dan shi ya ki yadda ta ma kai dole ka yadda ta dan ka tabbatar da abin da ke cikin ta sai kai a kuma baniyan kai gina wannan wato akwai bambanci tsakanin ƙaba da bina ƙaba da bina idan aka ce ƙaba a yadda tabarka ne za ka ramata in aka ce bina a halin kai inda kake ɗorawa ne kawai za ka yi nan yanzu wannan raka'ar da za ka ƙara bina'an ma'ana kawai fatiha kawai za ka mata a ɓoye don bina'i ne don already kana da uku a ƙasa raka'a ta hudu ce za ka yi da sabanin da ya ce qaza'an to da sai ka diba wace raka'a ce ta barka ta ɗaya ce to zaka maida ta da Fatiha da sura ko ta biyu ce zaka maida ta Fatiha da sura a'a bina'i zaka yi saboda haka yanzu already kana da raka'a uku ɗaya ce zaka ƙara hudin ƙarshe ce ita ko hudin ƙarshe Fatiha kawai ake mata to shine ma'anan bina'a da ya ce baniyan wa tasjudu qabla salami sai kai sujjada kafin sallama amma yace فإن كنتم جماعة فالأفضل لكم أن تقدموا واحدا يتم بكم amma da kuna da yawa limamin ku ya muku haka to abinda za ku yi ku ture shi sai ku samu wani kawai ku sanya a gaba ya cika muku wannan sallar shi wani limamin ku sallame shi haka ake amma idan ba ku da yawa ne za ka yi hakan amma ba za ka ƙara zama tare da shi a zama na biyu ba ba za ka zauna da shi a zama na uku ba na hudu ba saboda kai biyu a gurin shi ɗaya ce a gurinka hudu a gurin shi uku ce a gurin ka lokacin da yake assalamu alaikum kawai da mun kana tsaye kana jira sai ka sai ka sai ka yi wannan raka daya sai ka sallame in kuma kuna da yawa to ku ture shi ku kaddama daya a cikin ku ya cika muku sallar a daidai saboda wato menene a daidai ta hanyar yadda waccan raka'ar da ya bar masujjada wanda bai yi ba za mu takaita nan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين